Masu saurare na maza da mata, ina jinjina muku a game da jan namijin ƙoƙarin da gare ku wurin sauraronmu. Toha, ratanga ta yi daɗi ha, wai da hangara da madam sangare, menene suke ƙullawa? Ga alama wata wuta na shirin tashi a ratanga. ɗaki zai cika da hayaƙi ha? Jama'a kuran na mas, wuta za ta tashi, amma ba wajen ku ba masu sauraronmu, awo. Ina nuhin cikin wannan shiri, wanga ƙumbiya-ƙumbiya da nike ganin alamunta a tsakanin hangara da madam sangare. Kai! abun na son saurare fa saboda haka ku gyara zamanku ku kunna radiyonku sai mu kasance a cikin masu sauraren shirin tunda yanzu ne zai fara rayuwa kenan ashirin da biyu sabuwar ɗauka.
Gidan likitan Ratanga ta zamta kar babban magangama, hatta da Prime Minister da ke ɗan unguwa yana zuwa a mishi magani. A ni iya, yanzu hankalina a kwance da an ka ƙara ma shagona girma. Hangara ta ziyarci umma a gidanta. matsalolinta na kuɗi sun ƙaru ga hidimar kanta ga hidimar mijinta don ta samu kwanciyar hankali.
Yauwa Abdulaziz, ka san abin da ya sa na ce mu keɓance nan wurin?
Ina sauraron ki hangara.
Yauwa, saboda ka gani a gaskiya na yaba da hankalinka. Ka gane ai, kuma na ga kana da natsuwa. Shi yasa ne nake so mu yi wata harka. harkar tana ja kuma tana kawo kuɗi yadda ya kamata e yauwa wato magunguna ne nike da su na saidawa ka gane ai e ina so yanzu cikin abokanka wadda ka yadda da su ka gane ka samo mini mai siya kamar misalin guda goma e saboda mu saida abin akwai kuɗi sosai To, amma hangara ni mutane na ko abokaina babu wani ba wanda bai da lahiya ya za a yi ya zo sayan magani.
Kai da kan ta baka fahimci abin ba shi. Ina nihin ka samo mini wanda za su so su sara su je su saida. Ka gane? Kuma magungunan na kirki ne. magunguna ne ba na wani abu daban magani ne na ciwon jiki da na masassara da na maganin gajiya. ka gane da na garko jiki eh su ne ba wani abu ba to naji yanzu duk kin zana wannan abubuwan menene riba ta a cikin wannan abubuwan in aka yi yawwa kana da gaskiya da kai wannan tambaya riba ka ita ce za ka samu kaso mai tsoka in Allah ya yarda za ka samu kuɗi kai abin da kake so da kuɗi insha Allah
to babu laifi eh yawwa amma fa ina ja maka kunne akwai wata sabuwar inspector da ta shigo asibitin nan ka gane tana yawan zuwa tana bincike sunanta yawowa sunanta inspector zina ka kiyaye haduwa da ita ai ka gane ai ka kiyaye sosai ko ita ko jean paul saboda in ka ganta kaga jean paul in ka ga jean paul ka ganta saboda haka sai a yi taka tsantsan kakki damu hangara wannan na ɗaukan maki alkawari zan je in samu abokai na hankali kwanci in musu bayani abokan haraka a zo a yi komi yadda ya kamata madalla Kakki haka damu.
nake so in shi yawwa kakki yayi damu.
daidai yawwa na gode na tafi to madalla ni ma na gode Mhm, to madalla
wai wai wai wai wai wai ba dai zafi ba gaskiya ana rana a garin ga to amma dole sai na kokarta na je kitso a shagon ramatu ko da yake ma ba ta da damar zuwa wurina amma haka in yafi to bari kalla ai da ita da ramatu suna da kokari sosai yadda ya kamata
kai mandula me kawo ka baran ka sake zawa wurin gaba ne ba ce yan mata me ya faru na zo ne in kawo miki sabin kaya sabin kaya kuma bayan har ka gaba abin da nake samu gare ta da na sada da kuke zo ku amshi komi da me komi ya faru gaya mini ji gaya mini ji me ya faru habba ina bana iya ba komi ne ba ku mini ga hannuna fa kwantar da hankalin ki yan mata in kika sai da na yau za mu ruɓa ya miki bisa- bisa abin da kike samu na kullum gashi to na ji kawo amma dan Allah in mu zaka ta kan mai gidan zo ta iske ni
Kai Ramatu, ina kwana, Ramatu sannunki muna lahiya. Daɗawa in dan saboda wannan nan, yau duk bashin da kisan ina biyaki sai ke biya shi dan saboda wallahi yau na yi hotara. Duk bashin da kisan ina biyaki yau sai ke biya shi.
A a a a ni madam da ni kike magana kuwa anya na san ki ni gaskiya ban san ki ba Allahu akbar o baki sanni ba Ramatu. Haka nan na, amma in baki sanni ba ke san wanga littahi da gare ni na bashi. A buɗa shi ko ko kaka.
haba iya wace irin buɗa ce za a mishi ku dai ku zo ku zanna a muku kitso
ke ladidi ke zo nan ke ladidi ke ladidi ni ce zo taho nan haba haba jago wannan shago na ne kun ba kasuwa bace ba gidanki bane kake zo kina mun wata irin hayaniya kina tada mun hankali in kina son ki mata magana janta zaki ku je can baya ku yi magana ku haba a gaskiya jaru abin da ramata ta kwaɗi gaskiya na mana wurin ga wurin ba wurin hayaniya na ba nan bakin shagon tana jaru
to mamma naji mu tai can baya mu tai can baya sai mu yi magana
ladidi duk wata kumbiya kumbiya da kika yi ga tahin hannuna take kina saurare na da kyau saboda akwai yarinyar da ta gaya mini keke sai da magungunan ga da ake shafawa masu samutun fata ta wari to ke yanzu a ganinki in ni gaya ma zina 'yan sanda ya zo miki da kyau koko can inda kika karatun littattafai babbar taku duka aminiya ta ce madan lawali zatanki ta ɗauke ki da daraja
kai mamma ni ni ban sai da wani magani ƙarya ake mini kuma inda ina sai da shi da ku ga jikina yayi wari ba ƙarya ake nan ana min ni ban nan ga sai da komi
to to diba abin da naka so gare ki yanzu kuɗin nan da kike saida kina samun riba kawo mu raba kina saurare na ki kawo mu raba sa'an nan ban waɗa ma kowa ke shi ko kuma ki koma gidan mijinki kowa ban waɗa ma yadda man ka ke jiya ladidi diba mamma cikin maganganun ga da hukuma ne babu ɗaya na ɗauka kuma abin da kuka tambaye ni ba ni da shi kuma in koma gidan ɗanku ko gidan mijina babu inda za ni ya ku sha ku ba ni hanya ko ina Ku ban gusa zuwa daga- bar ni ku tabina sake bar ni.
tura na ku sake ni bar tura na nace ladidi ke la ila ladidi lahiya kwantar da hankalinki mana haba ke wa ina ruwanki ina ruwanki nace ha
ladidi bar ta ɗauki icce ta buge ki yakin in ta ta gida ta samu abin haɗi ta haɗa mijin ta ce ta baki kashi haba ladidi gaya muna mi ke wakana menene matsalar tsakaninki da ita kin san da mu abokanki ne sai mu taimaka miki ladidi tana da gaskiya da Allah faɗa mana minana ke san mu kullun tare da ke muke kuma dan mu taimaka miki muke Alo? Makarantar su Muhammadu ce? Muhammadu bai da lahiya? Subhanallahi, an kai shi likita. To ga nan tahe, ga nan tahe yanzu.
Lahiya?
Iya, Ramatu. Muhammad bai da lahiya yana can likita.
a mutai murka ki mutai mu ga kaki mutai a mutai mutai zo mu To,
alo ofishin 'yan sanda ne Eh, ni ne dr sani daga nan gidan likita ina bukata in ma inspector zina magana aha to ina jira alo inspector zina muna bukatar ki da gaugawa a nan gidan likita eh eh to sai kin zo Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai ina Salam.
wa ina Kai, mutane.
kai kai kai lahiya lahiya ina ɗana yake kai ku Muhammadu.
kwantar da hankalinku kwantar da hankalinku a'a insha Allah danku Muhammadu nan ba da dadewa ba za a sallame ku insha Allah Shin wai menene ya same shi ma?
to gaskiya Laminu dan nan naka gaskiya akwai matsala Wai wai. Kamar kaga matsala wata irin matsala kuma?
wato Lami- eh, Laminu danka Muhammadu guba ce aka bashi ya sha Mi guba?
Eh, binciken da muka yi ya nuna cewa a cikin jinin shi an samu wasu sinadarai irin wanda ake samu na guba wanda ake samu a cikin magungunan da ake saidawa akan titi Subhanallah likita wannan duk laihina ne da na tai bakin titi na so mishi magani na bashi ya sha da na ta inda kowa yake ta ya sayo magani da haka bata faru da shi ba Haba saurara saurara haba mana ke ko ladidi. Ai ba haka bane. Ka dauki laihi ki dora kanki wannan abu kaddara ce haka Allah ya so da da danmu. kuma ni- ke ma kin yi kokari ne ai dan ki ceto shi kuma haka ya faru dan haka kar ki dora ma kanki laihi ba laihin ki bane
to mai gida Allah ba shi lahiya yawwa kin ci abin da za mu yi addu'a yanzu dai da mu sa ƙwarin gwiwa za a ceto rayuwar shi ko yaran insha Allah danku nan ba da dadewa ba insha Allah za ku tafi da shi to Allah ba shi lahiya Allah ba shi lahiya
Assalamu alaikum.
alaikum wassalam Dr. Sani, inspector zina mai barka da warhaka Barka ya ka aiki.
dai, barka ka dai.
To, madalla.
Eh, Na gode da kika zo da wuri. Jean Paul.
a dokta wato inspector barka da zuwa Barka Jean Paul ya ne?
Ah, alhamdulillah To madalla.
Eh, mun tattara bayanai akan bincikenmu gaskiya abin da muke tunani na cewa yaron nan paracetamol ne aka bashi abin fa ba haka ba ne yaron nan dai abin da aka bashi guba ce kuma irin wannan guba ce da ake samu a cikin magungunan nan da ake saidawa akan titi yawwa
To Jean Paul yanzu ya cikin yaron.
a yaro alhamdulillah gaskiya eh, insha Allah za mu masallame su nan ba da dadewa ba ai inda ma muka yi arziki da Allah ya sa aka kawo shi da wurwuri Eh, kuma na samu labarin cewa wasu matasa ne ke sai da magungunan nan na jabu kusan hilin balo.
Dr. Sani, wa'annan matasa dakatar da su za a yi. Saboda bai kamata a ce ana barin su ba suna sai da magungunan irin wa'annan na jabu da za su dinga cutar da al'umma a cikin garin Ratanga.
su fa matasan nan kawai irin zamana gari banzan nan ne wanda ba su da aikin yi babu aikin hori babu aikin baki shi yasa duk abin da sai ga zai ba su yan daloli kurum sai su jefa kansu ciki Da akwai wata rahama ungozoma zamani ce da ta yi zama nan ita ta rika hudo husa'o'i na waye ma matasa kai. To tun da ta bar wurin kuma sai kowa ya bar zancen.
Dr. Sani, rahaman nan ya kamata a maido ta saboda ta ci gaba da waye ma matasa kanu da su da uwayensu.
Gaskiya ne.
Saboda ka gani su matasan nan ba su san abin da suke ba su dai gurin su kawai su samu kuɗi ta kowace hanya.
a ramatu na'am wai na ce ko kina da labarin rabi ni fa tun da abin nan ya samu abokiyar ta aisa na ga kawai hankalinta ya ki kwanci to wallahi Jean Paul har yanzu tana nan cikin wannan yanayin
ikon Allah Kai, amma ke ma fa wallahi huska ki tana gamin cewa akwai wani abin da ke damunki to ya za mu yi Jean Paul sai a hankali ka san saurayin nan na Rabi Abdulaziz eh shi ne ke son ya tai turai bisa kan hanyar da bata dace ba sai kawai na ji labarin an ce wai yana can tasha zai shiga mota ikon Allah yau ita ta sani kuma wallahi ban san ko Rabi ta sani ba kai ai ya kamata a ce shi ma ya gaya mata ko ai ba zai iya gaya mata ba cikin wannan hali da ya tsinci kanshi
gaskiya to amma ni akwai wanda zan gaya ma ya- sai ya sanar da ita insha Allah
wa rama eh ita dai ita zan faɗa ma ta sanar da ita a to haka sai ya yi kyau
kai wallahi abokina ina ma murna sosai ka ji daɗin da na ji nami wallahi da na ji an ce ka samu sabo budurwa kai na ta yakan murna kwarai na ji daɗi sosai abokina kai mato kai kullum ba ka rabuwa da sabon shirme ina ka samu wannan labarin kuma kai matsala ka kenan abdulaziz ina zantan shirme yake na ana batun sabo budurwa kana z- zantan shirme ban san da wannan labarin ba haba salamatu da gwa-dagwa kiri-kiri cikin jama'a ta buɗe baki ta ce tana son ka duk yawan jama'an nan bata ji kunya ba haka ce baka san da wannan magana ba da Allah bar mu wannan hira da Allah haba kai mato da Allah raba ni da wannan shirma ban gane raba ka da wani shirme ba ka san sai dai ita salamatu urciya dai ta hirabi amma dai ba ladabi ba eh mato ina jinka diba yanzu ga kuɗinka da karamta mani kuɗin tikiti na shiga mota tunda na hwasa tahiyan nan yanzu ga kuɗinka kaga tsakanina da kai yanzu babu bashi Mu yo, tafi.
yo ni abokina na aza abin Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
ramatu Na'am Abdulaziz sannu?
yawa sannu sannu muna lahiya Lahiya lau.
a wai rabi ce nake gani nan rabi babu inda ban neme ki ba ya aka yi kika ɓace mana kwana biyu
Kai ku duba masoya, in soyayya ku za ku sha ku je can bayan shago ku yi ta ka ku yi ta nan abokan sana'ata.
Hmm, Abdulaziz wai yanzu kai shirin tafiya ne kake ko ka gaya min kenan ban da wani muhimmanci a wajenka.
a'a saboda me rabi bai kamata ki ce haka ba aikin san kusan ke ce komi ma a gurina Hmm, lalle.
di ba da allah dakata rabi Wai Abdulaziz menene kake boye min? Ya kamata ka san cewa babu wani shamaki tsakanina da kai.
na sani kuma ke ma kin sani ai da ni da ke duka ɗaya ne babu wani abin da nake ɓoye miki To me ke tsakaninka da Salamatu?
Mm-mm, wannan kuma wani kuskure ne aka samu kin san na so in yi tahiyar nan zuwa turai ta hanyar mota ma'ana ta hanyar ƙasa wadda ake bi sahara to dalilin haka na ita muga mahalkai iri iri iri iri ke yanzu dai na hwasa abin da ya sa yanzu na hwasa so nike in yi haƙuri sai allah ya hore mani in samu in bi ta hanyar ƙa'ida wadda aka yarda da ita Kai gaskiya masoyina kai babban nazari ina son ka.
ni ma ina son kira bi allah ya nuna mu ranar aurenmu Amin.
matasan garin ga namu na ratanga ya kamata su san abin da suke yi su san akwai abin da ke na yana bibiyar su wallahi duniya ga mata da kyau biki ma san ba abin da ake yi kalli duk unguwoyin garin wannan in kika diba a ciki 'yan mata kala-kala kowace ta yi ciki ha yo wannan ai sun lalata rayuwarsu sosai ma
Ibo ki gani diba irin cututtukan da sun ka same su wani sanyi wani kanjamau da sarwansu kai ya kamata a ce a samu wanda ke waye ma 'yan mata da samari kai wani lalata ta yi yawa haba gaskiya abin yayi yawa
Salamu alaikum.
a a a wa alaikum salam an gara Sangare.
muna lahiya Lahiya lau. Ka ga mushe sangare. A gaskiya raina a ɓace ki. Sannan kuma hankali na tashe ki.
asha asha Haba mushe sangare. Ya za ka min haka? Ha?
asha asha me an kai Ashe magungunan nan ba na kirki ba ne. Ha? Na je na sai da a cikin asibiti mutane sun saya sun sha. Ha? Yanzu kowanne babu lahiya. Kullum kawo mutane ake ta yi ake ta yi Dakata, wanda ba dak- su da lahiya.
dakata hangara dakartara Haba.
gaskiya ne amma kin san wasu matsaloli ne an ka samu wurin sarrafa magungunan nan amma yanzu daga can kamfanin ma ana na ana daidaita komi da komi kenan kakkita da hankalinki ai dole ne in tada hankali na mushe sangare saboda abin ne da yawa ha kaga don haka na yanke hukuncin cewa gaskiya daga yau na hwasa ba zan iya harkan nan ba na hwasa dalili saboda ina tsoron a kai ni kaso ka gani ko ba na bukatan in je kaso saboda ina da iyata wadda nake kulawa da ita hangara ina zan iya haba zuwa kaso ina lahi abinda nake so gare ki in kin je kaso ki kawo wannan dan naki wurin akwai dan gata yana gida kin gani sai ta kula da dan gata kenan dan gata ta- it- shi ma ya samu ya ko ba haka ba kaga mushe sangare zancen na ba wasa ba nake maka da gaske nake yi ka gane ai don haka gaskiya daga yau ba hannuna ba kawata ba zan iya ba to bari in ga miki wani abu kin ga in ba ke ba ya zaki ki ki ki ki tara yaran nan anguwan naku sai ki ba su magunguna suna nan suna talla suna kai su ko ina suna saida kin san baki baki da gaskiya ko to in gaya miki da ke da yaran nan duk in ku bar wannan aikin za ku samu matsala ni dai na gaya miki ni dai na gaya miki kin san abin da nake so gare ki tashi hita Har da kora kuma?
ba ni wuri ba ni wuri ba ni wuri hita kuma dakatan gaya miki daga yau ka koma ganin ki cikin wannan biyu Ni cewa.
na gaya miki Shikenan.
Kai, kai, kai, kai, kai, Abdulaziz, ma saurare, ashe dai kuɗi na sa haukawa? To kai Abdulaziz, wane yanayi ne kake son ka sa kanka? Waga hanya mai kwanoni da yawa da mugunyar gangara da ka ɗauko? To ina na kaka son ka ja birki? ke kuma rahama da kike ta biye mishi kina da hanyoyin da za ki taimake shi ne? Shin wai ma, hangara tana da niyyar barin saide-saiden magunguna na jabu da take yi kuwa? To ga polis nan na bincike, wane irin sakamako za a iya samu? idan muna son mu sani sai mu haɗu a cikin shirinmu na gaba rayuwa kenan.
Unguwa